القناة بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانزله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قواعد شافي لنا muna mu shafi na shida wa kaunuhu ta'ala kasancewar Allah ta'ala ajizan mai gajiyawa muhalun anillahi ta'ala abun korewa ne ga Allah ta'ala ashe Allah ya kasance wanda ya gajiya ga wani abun da ya nufi wannan shine kishiyar ƙadiran aka ce ƙadiran mai iko to ashe ya gajiya ya kasa kaga bai da iko kenan wannan sifa abun korewa ne anillahi ta'ala wa mukrahan kasancewar Allah abun tilastawa muhalu abun korewa ne anillahi ta'ala a ce an tilasta masa aikata abin da bai yi nufi ba wannan kishiyar wa muridan ne ajizan kishiyar qadiran mukurahan kishiyar wa muridan shi mai nufi ne duk abin da ya nufi yake aikatawa ba a tilasta masa ya aikata abin da bai yi nufi ba to kasancewar Allah mukurahan abin tilastawa to muhalun abin korewa ne anillahi ta'ala wa jahilan kasancewar Allah mai jahiltar wani abin sani a ce akwai wani abu da Allah ya jahilta bai san shi ba kai wannan muhalun abun korewa ne alillahi ta'ala ga barin Allah ta'ala wannan shi ne kishiyar wa aliman wa aliman masani ne amma a ce masa jahilar kai wannan ba sifar Allah ba ne mustahili ne alillahi ta'ala wa mayitan kasancewar Allah matacce ko wanda zai mutu muhalu abun korewa ne alillahi ta'ala ga barin Allah ta'ala shi ne kishiyar wahayya wa asamma kasancewar Allah kulma muhalun abun korewa ne anillahi ta'ala gabarin Allah ta'ala wannan shine kishiyar wasami'an wa a'ama kasancewar Allah makaho kai muhalun abun korewa ne anillahi ta'ala gabarin Allah ta'ala wannan shine kishiyar wa basira wa abu kama kasancewar Allah daidai muhalu abun korewa ne anillahi ta'ala gabarin Allah ta'ala wannan shi ne kishiyar wa mutakalliman to ha'ulai waɗannan sifofi guda bakwai abdadul ma'anawiya su ne kishiyoyin ma'anawiya wa ilihin nan lawazimu alhamdulillah sai me aka bari shafi na nawa shafi na ashirin da sau ina za mu tashi shafi ashirin da biyar wa fara'idu taimuni farillan taimama anniyatu kudura niyya wa sa'idu tsahiru da yin taimama a guri mai tsarki saboda Allah ya ce fatayamma mu sa'idan ɗayiban ɗayiban bi ma'ana ɗahiran wa masul wajihi da shafar fuska farilla ne daga cikin farillan taimama wa masul yadaini da shafar hannaye guda biyu ilal ko aini zuwa wuyan hannu farilla ne a taimama wa darbatul ardul ula da bugun ƙasa na farko wanda ake shafan fuska farilla ne wal fawru da gaggautawa wa dukulul waqti da shigan lokacin sallah shar'i ne ba a yin taimama sai lokacin sallah yayi sai lokacin sallar ya yi baka samu ruwa ba ko baka samu ikon alwala ba sannan ake yin taimama ba a yin taimama a jira lokacin sallah ina fata an gane saboda za ka iya samun ruwa bayan ka yi taimama in rashin ruwa ne za ka iya samun iko na rashin na yin alwala ko wanka in rashin lafiya ne ko rashin iko ne saboda haka sharaɗi ne ba a yin taimama sai lokacin sallah yayi ba a samu ruwa ba ko ba a samu iko ba wacce saluhu bi salati da kuma sadar da taimaman da sallah in lokacin sallar yayi shi ma ba za ka yi taimaman ka tafi wata sabgar ka ko ka tsaya yin wani aiki ba kana idan da taimaman kana ta da iqama ana so a samu ittisali tsakanin taimaman da sallah wannan sharadi ne na taimama wasu to alhamdulillah zai gaya mana sifar wurin da ake yin taimama sai ne jiya shafi shafi na shida eh mun kai na shida wal mutagayyiru bi tsahir ruwan da ya jirkita da abu mai tsarki kamar wanda ya jirkita da nono ko zuma ko sabulu ko turare ko fetur ko kalanzir abin da dama in ya taba ka ba najasa ba ne sai kuma ya jirkita ruwa to wannan ruwan ɗahiru mai tsarki ne a kansa in ya taba ka ba najasa ba ne saboda abin da ya jirkita shi mai tsarki ne amma fa gairu ɗahurin ba mai tsarkakewa ba ne ba zai tsarkake ka daga najasa ba ba zai tsarkake ka daga janaba ba ba zai tsarkake ka daga hadasi ba. Yusta amalu ana aiki da wannan ruwa da ya cuɗanya da abu mai tsarki, ana aiki da shi fil ada cikin al'adu, mai a shima wace maka ka shurbi wa ɗabiki, kamar sha da dafa tuwo ko wanke kaya mai datti, duk wani abu na al'ada dai wanda ba na ibada ba ya halatta a yi amfani da shi tun da ba najasa ba ne ba abu mai najasa ne zirke ta shi ba wala yi sa'amalu fil ibadat amma ba a aiki da shi a cikin ibadu ba za a yi aiki da shi a cikin alwala ko tsarki ko wanke tufa mai najasa ko wankan janaba ba ina fata an gane yau abu mai tsarki ne ya jirkita ruwa to za a yi aiki na al'ada da shi amma ba za a yi aikin ibada da shi ba wal mutagayyiru bin najisi ruwan da ya jirkita da najasa fitsari ko jini ko kashi ko kwata ya jirkita ruwa najisun shi kansa ruwan najasa ne in ya taba ka sai ka nemo ruwa mutulaki ka gusar da ita shi kansa ya zama najasa wala yusta'malu ba a aiki da shi fi shay'in cikin wani abu min al'adati na al'adu ba za ka wanke tufa da shi ba an ka wanke tufa da shi sai ka nemo wani mai tsarki ka wanke in ya taba ka ko ka wanke fuska da shi sai ka nemo wani ruwa mutulaki mai tsarki ka wanke saboda ba a aiki da shi cikin wani abu na al'ada wala fi sha'in min al ibadat kuma haka ba a aiki da shi cikin wani abu na ibadu ruwan kawai sai dai zubarwa ya ya zama kwatami ba za a yi aiki da shi na al'ada ko na ibada ba wai za ta gayyara amma idan ruwa ya jirkita bima huwa da abin da yake min qararihi na mazauninsa ne ka gane ai asali ruwan ba haka launinsa yake ba ba haka ɗanɗanonsa yake ba ba haka ƙanshinsa yake ba amma abin da ya jirkita shi ya canja masa launi ko ya canja masa ɗanɗano ko ya canja masa ƙanshi min qararihi daga mazauninsa ne saboda makotaka ka turabi kamar turbaya ka gane ai turbayar gurin ce ja saboda haka ruwan ya yi launin ja ko turbayar wajen ce baka sai ruwan ya launin baki wani milhi da kuma gishiri kamar ruwan teku da yake zartsi ko inda ake tono gishiri beza ko mangul alal misali sai ruwan ya yi ɗanɗanon wannan gishirin to wannurati da farar ƙasa da ake tono farar ƙasa sai ruwan ya launin farar ƙasa aubi mata walla da minu ko kuma a'a ruwan ya jirkita ne da abin da yake haifuwa minhu daga ruwa ka gane ai hausa suna cewa wai ruwa baya tsami banza yana yi in ya daɗe akwai abin da yake haihuwa ko a cikin jarka ko gora ka zuba ruwa ya daɗe ka rufe bakin ya kwana da kwanaki ka buɗe za ka jera wani hamami ko ba a sabar komai ba ko to wannan abin ya haihu ne minhu daga ruwan ruwan ne ya haifar da shi ba zuba shi aka yi a ruwan ba ba haɗa su aka yi ba ba kuma wai makotaka ce ta haɗa su ba ka gane ai wannan abin tawallada ya haihu minhu daga ruwan yake ka duhulabi kamar gamsa kuka kora kora abin nan au bi tsulil mukusi ko da tsawon zama ya daɗe a gurin ko a tafki ya ta san makarewa sai ya canja launi ko ya canja kanshi ko ya canja ɗanɗano kuma ba abin da ya shige shi saboda daɗewar da ya yi to fa inna ka sani irin wannan ruwa la ya zurru baya cutarwa wa yusta'malu ana aiki da shi fil adati cikin al'adu wal ibadati da kuma ibadu gaba ɗaya mai askari yake ko kuma ruwan ya jirkita a dalilin mujawara makotaka makotaka ce ba kai ka hada su ba da wannan launin ko ƙanshin ko ɗanɗanan misali kamar bishiyar maina ce a kusa da rijiya ko a kusa da tafki ko ma a cikin ruwan sai ruwan ya yi ɗaci saboda makotaka da saiwa ta maina ko kuma bishiyar sanya ake cewa da ake shuka a gidin randa ruwa a randa amma an kaɗi ba za ka jina ɗanɗanon wannan wannan sanyar ka san sanya ba yawwa a cikin ruwa za ko tsatsoya aka shuka a gidin randa wani lokacin ka ɗebi za ka ji yana ƙanshin wannan bishiyar to wannan ba komai makotaka ce ta haɗa dama almujawaratu mu'assiratun makotaka tana yin gurbi to wannan ba komai baya cutarwa wanda ka haɗa su ko suka haɗu daga waje ba a wajen zama ba wannan shi ne yake hana shi aikin ibada to alhamdulillah sai ne risala shabi shafi na ɗari da misali shafi ɗari da ashirin da takwas ina za mu tashi wa yustahabu ne wa yustahabu zikiru ana son ambatan Allah bi isri salawati a ƙarshen sallolin farillai mun gama siffar yadda ake sallah da ayyukanta gaba ɗaya har mun yi sallama to in an yi sallama din ana so a dinga yin wasu zikirori wanda suka zo a sunna bi isirin salawati a gulbin sallolin farilla na farko yusabbihu Allah ta'ala yayi tasbihi ga Allah ta'ala salasa wa salatina talatin da uku subhanallah subhanallah subhanallah talatin da uku wa yahmadullah ya gode wa Allah shine walhamdulillah walhamdulillah salasan wa salatina shi ma talatin da uku wa yukaddiru Allah ya girmama Allah shine Allahu akbar Allahu akbar salasan wa salatina talatin da uku wa yaktimu mi'ata yana cika na ɗari ɗin bila ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bila ilaha illa da lafazin nan la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir shi kafa daya shi zai cika ɗari talatin da uku sau uku ba tisa'in da tara ba to sai ya cika ɗari ɗin da wannan kalma ta la ilaha illallah wa da la sharika la har zuwa ƙarshe to sai ya dinga cire in ya zo walhamdulillah sai ya cire sai ya tsallake guda ɗaya dama a tsakiyar ake tsara na farkon bangaren subhanallahi talatin da uku ne bangaren walhamdulillahi ne ake samun talatin da hudu to in mutum da canbi ne ya tabbatar da bisa ɗari ne to in ya zo na tsakiya walhamdulillahi ya tsallake guda ɗaya zai samu talatin da uku yawa na ƙarshe Allah akabar shi ma talatin da uku ne na tsakiya shi ne talatin da hudu saboda masu wazifa ne duk inda ka kama a tsakiya duk inda ka kama a tsakiya nan zai ba ka ko nan goma sha bakwai ne nan talatin da uku in ka hada zai baka hamsin in ta nan ka kama ma nan goma sha bakwai ne nan talatin da uku zai baka hamsin in ka kama hailara daga nan in ka zagayo da shi nan ya baka ɗari a gane da asali tis'in da tara ne tarbi an an zo ana shikawa da wannan sai ya zama ɗari to matsalar in ka zo wajifa wani lokaci in ka kama ɓangaren mai goma sha shida to salatul fati ka ba su gaba arba'in da tara za su in ba ka kiyaye shi ne suke cikawa ya zama ɗari duk inda ka kama zai baka hamsin to sai ka kiyaye in ka zo tasbihi a sallah idan ka zo sai ka cire guda ɗaya a farko sai ka kama alhamdulillah daga na biyu in kai wannan tasbihi ya cika babu ƙari wa yustahabu bi ismi salati subhi tamadi fi dhikr wa yustahabu tamadi fi dhikr ana son zarcewa cikin zikiri wal istighfar da neman gafara a inda muke baka ga wa ala kulli shay'in qadirun ba wa yustahabu ana so bi ismi salati subhi a ƙarshen sallar asuba a tamadi zarcewa ko ci gaba fi zikiri cikin zikiri bayan kayi wancan fa to ana so kuma in dai sallar asuba sai ba daga kayi wancan ka tashi ba in dai ba akwai uzuri na larura ko na rashin lafiya ko na zuwa gona ko bulaguro ko wani uzuri dai da ya bujiro ma ana so ka ci gaba da zikirin Allah wal istighfari da istighfari wa tasbih da yin tasbihi wa du'a da yin addu'a bayan sallar asuba ila dulu shamsi har zuwa hudowar rana an kurbi dulu'iha ko kuma kusa da hudowarta amma fa yace wale sa biwajibin ba wajibi bane yawa dama ya ce maka wa yustahabu ana so ba wa yajibu ba ka gane ai a'a ba ba wa yustaradu ba a'a wa yustahabu aka ce to amma abin da ya sama da ya kawo a nan akwai wani hadisi na imamu turmuzi idan ka duba sharhin da yake au qurbi ulu'iha yake wal aslu fi zalika asali ne cikin wannan falala na ci gaba da zikirin Allah bayan sallar asuba har zuwa hudowar rana shine ma rawahu turmuzi hadisin da imamu turmuzi ya rawaice shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wa hassanahu kuma turmuzi ya kyautata hadisin hadisi ne hasani idan turmuzi ya kai maka hadisi hasani wato ingantacce ne annahu cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce man sallal fajr fi jama'ati duk mutumin da ya sallaci asuba a cikin jama'a wato a masallaci tare da liman shine sharadin farko thumma qa'ada sannan ya zauna a inda yayi sallar a cikin masallacin ya zukurullah yana zikirin Allah sharaɗi na uku ya yi sallar asuba a cikin jama'a kuma ya zauna da ya zauna kuma ba shiru ya yi ba yana zikirin Allah da dukkan nau'o'insa kuma bai tashi ba sharaɗi na hudu hatta ta ɗulu a shamsu har sai da rana ta hudo tun sannan bayan rana ta hudo sharaɗi na shida sallah raka'atai ne sallaci raka'a biyu ta nafila bayan halaccin nafila duk wanda ya cika wannan sharadi guda shida kanat lahu wannan nafila raka'a biyu za ta kasance maka ka ajri hajjatin tammatin kamar ladan kamar ladan haji cikakkiya kamar ka je kai haji fa kuma hajjin ma ba tauyayya ba tammatin cikakkiya hajjin nan da ba za Allah ya ce alhajjul mabrur laisa lahu jaza'un illa aljanna hajjin nan kubutacce ba yi da sakayya wato hajji kubutacce wanda ya kubuta daga mahzuratul hajji wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji mutum yayi cikakke bai aikata abin da aka hana ba to laisa lahu jaza'un ba yi da wani sakayya a wajen Allah illa aljanna sai aljanna to irin wannan hajjin shine tamma cikakke ladan da Allah zai ba shi kamar yayi hajji cikakke amma fa bai sauke masa farilla amma a bangaren lada ba bangaren sauke farilla ba kuma hadisi ne hasali daga imamu turmuzi ya rawaice shi to kaga wannan falalar inda hali kullum ma ya kamata mutum ya same ta in ba a kowace larura ko uzuri ba zai yiwu ka je ka yi hajjin amma ba cikakke ba ne ba ka samu ma cikakken ladan da ake nema ba to ka gani to abu ba sa cikin wannan sharaɗin sun ba ka'ada aka ce ba sun ma eh eh ɗaya dai tukuna to to ba sa ciki idan mutum ya kwanta a gurin ya yi bacci har yana ta hudo ya bar sharaɗi biyu a cikin sharuɗan nan da muka faɗa ya bar zama ya bar zikirin Allah kar mu manta sharaɗin guda shida ne muka ce na farko ya yi sallar asuba a cikin jama'a na biyu ya zauna ba tashi ya kuma gidansa ya ci gaba da zikirin ba ya zauna a masallacin da ya sallar asubar sannan kuma da ya zauna ba da nadannan waya yake ba ba bige-bigen waya yake ba ba surutu yake da wani a masallacin ba a'a ya laha yana zikirin Allah sharaɗi na hudu bai tashi ba hatta ta ɗulu a can musa sai da rana ta hudu yana zikiri sannan bayan ta hudu bai fita ba sun masalla raka a tayin sharaɗin biyar ne sannan ya sallaci raka a biyu ta nafila to duk wanda ya yi wannan yana musulmi zai samu ladan hajji cikakke gobe ma kuma in yayi za a sake ba shi na dan haji cikakke to yace wa ala hadha ma ba amalu salaf din ne sharhi samurud dali yace akan wannan aiki ne salafu salih malga na kirki tun daga sahabbai har tabi'ai har tabi'u tabi'una aikin su akan wannan ne ma ba ya zarce wato ya tabbata duk salafu salih in suka yi sallar asuba ba sa fita a masallaci sai rana ta hudu sun yi raka'a biyu to me yasa mu ma ba za mu zama mun yi koyi da su ba inda a cikin muqaddimar mai risala dama ya ga maka wasi ba u salafi sali ko radiyallahu anhu kanu sun kasance su salafu sali ya tasabaruna suna dawwama alal ishtigal bi zikri a kusa shagaltuwa da zikiri ba da salatu subhi bayan sallar asuba ila aki da wakati ya har zuwa ƙarshen lokacin asuba ne ƙarshen lokacin ta Allah na ta huta sannan su tashi sai wannan nafila to duk wanda ya wannan zai samu lada haka cikakke in ji manzon Allah in mun koma mutanen menene mun faɗa wayar kawai raka ta yi fajiri to malam yayi ya mai da mu baya ba mu yi sallah asuba ba to nan malam yake maka ana so yayi raka'atani fajiri qabla salati zubi kafin sallar asuba ba'da al-fajr kuma bayan hudawa al-fajr ai ba'da tulu'i al-fajr ya dan mai da mu baya ko ya manta ne bai gaya mana rakatan al-fajr ba sai da ya gama bayanin asuba ko ko a'a saboda sallolin farilla yake jerantawa mun yi azhar mun yi la'asar ya gaya mana magariba ya gaya mana isha kaga bai kamata ya shigo da wata nazila a tsakanin ba yau sai ya kawo sallar asuba to amma tunda akwai maganar ka'atanul fajr sai ya mai da mu baya yace wa yarka'u raka'atanul fajr amma fa ana so yarka'atai raka'oyin nan na al-fajr qabla salatul fajr kafin hudawa al-fajr ba'da al-fajr kuma bayan qabla salatul fajr ko kafin sallar asuba ba'da al-fajr bayan hudawa al-fajr ya qara'u yana karantawa fi kulli raka'atin cikin kowace raka'a ta raka'atanul fajr bi ummul qur'ani da fatiha ita kadai yusirruha kuma yana asirta ta ba a so a bayyana ta wal qira'atu fi to alhamdulillah mun gama sallar asuba ashe da ma da asuba ya fara ko yau asuba ce farko ashe nan gaba zai gaya mana azhar da la'asar da magruba da isha da yanda ake karatu a cikin su lafiya alhamdulillah sai ne ko irin na bara ne zai ce zai fitar da zaka mana ko da bai ƙaru a kan na bara ba tun da dai miliyan hudu a yi ta kai misali a yanzu haka? a yanzu haka? to ni na ga ba san haka ba shine shine shine rubu dinari shine shine rubu dinari ka sai ya kusa linkawa ma tunda dawa dubu sittin da biyu ne ba da wani abu haka ya zama lalle naira tana faduwa to yanzu lissafi zai zama nawa kenan kuma shi kashe kudin sa bai kai eh eh eh amma kuma a kiyasin barai har ma ya wuce lissafi har ma ya yi a to inda haka ne bana zakka ba ta wajaba a kansu in dai ranar zakkarsa ta zo lissafi ya karu abin da ke hannunsa bai kai lissafi ba ko da ya wuce abin da ya mallaka bara babu zakka a ciki inda sharaɗi ne daga cikin harkar zakka yawa shuruɗu wujudiya akwai kamalun nisabi kuma nasa bai cika nisabi ba yau da zakka ta faɗi a kansa illa an ya sha a rabu yawa ta hadisi yawa ta ina za mu tashi ta tsira ta biyu daga sama ta hudu shafi ɗari biyu da saba'in da nawa da hudu to ina za mu tashi kace to shi kenan kace da saba'in da hudu ko da biyar dai o haba yana yana sabawa to ni to sun mai zame ثم إذا فرغت إذن كإدر من قراءة القنوت daga karatun alqulutu fa innaka cewa kai ta hawi kana saraya sajidan kana mai sujada la tajlis amma kar ka zauna fa yanda ka tawo daga tsayuwan nan haka za ka faɗi ka yi sujjada ba za ka zauna ba sun tasjudu sannan ka yi sujjada wa taf'alu kana aikatawa fi sujudi a cikin sujjada wal julusi da zama baina sajadatain tsakanin sujjadu guda biyu kama ta kaddama kamar yadda ya gabata a raka'ar farko min alwasfi na siffantawa inda aka siffanta maka ruku'u da sujjada da zama a raka'ar farko haka raka'a ta biyu ita ma ake aikatawa kafin sujudi a cikin sujjada tumakin jabhataka ka tabbatar da goshinka wa alfaka da hancinka min al'arabi a ƙasa ila ashiri ma taqaddama har zuwa ƙasa abin da ya gabata shine min alwasfi wa fil julusi a cikin zama kamar da ya siffanta a raka'ar farko tusuni da jalaka kana shimfiɗe kafarka ta hagu shi ma ila ashiri ma taqaddama har zuwa ƙasa abin da ya gabata wannan kawai tambihi ne talkisi ne samaraidun ne malam ya maka na abin da ya gabata a raka alfarko fa za da lasta bayan ba'da sajadataini to ga abin da ba a yi shi ba a raka alfarko can babu zama bayan sujadu guda biyu a raka alfarko daga raka daga sujada biyu ake miƙewa zuwa raka'a ta biyu to amma annan tunda raka'ar ƙarshe ce idan ka zauna ba da sajadataini bayan sujadu guda biyu zaman tahiyya kenan bayan sujjada biyu min raka'atin saniya daga raka'a ta biyu in ka zauna litta shahudu domin yin tahiya to na sauta da jalakar yumna ka gane ai sai ka kafe kafar ka ta dama ai kadama kafar daman waje alta sai ka sanya guduna a sabiya cikin yan yatsun kafar daman ilal ardi zuwa ga kasa naka akwai ila to a saka buduna asabi'iha ila al-ardi ba buduna asabi'iha al-arba ba wa sanaita sai ka lankwashe al-yusra kafar hagu ai a dafta ka gane ai lankwasawa shine sanaita eh sanaita yace a dafta eh alqur'ani ya hada sufan biyu yace saniya itifi saniya din nan daga sanaita itifihi da ana ka samu adabta ya fassara sanaita da adabta Qur'ani kuma ya hada su duka biyu saniya eh saniya itifi ko yana juya itifi gefen jikinsa to anan yana nufin wasalaita lusra ai a ɗaukar jinaka lusra ka lankwasar da ƙafarka ta hagu ba a zaman tahiya ba miƙar da ita za ka yi ba za ka lankwasa ta a ƙasa wa abu ta sai ka zubu ai alfaqta sai ka ɗamfara bi aliyatika da tsuwawunka ai maqadatika lusra mazauninka na hagu shi da tsuwawunka na hagu ka zauna da shi ilal ardi zuwa ga ƙasa hazihi wannan sifa ta zaman tahiya da ba a ce ka zauna akan kafarka ta hagu ba akwai ruwaya da ta zo a hadisi da zama akan kafar hagu a zaman tahiyar na ƙarshe din wannan kuma ta zo da zama ne akan duwawu na hagu a zaman tahiya yace hazihi hiya ruwayatu sahiha wannan ita ce ruwaya ingantacciya wanda aka rawaito siffar zaman tahiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ruwa amma ana rawaitowa bi aliyatika ko bi aliyataika kai wannan an ce bi aliyatika da da ifradi mufradi duwawunka guda ɗaya kenan shine ruwaya sahihiya a wata ruwaya ana rawaitowa bi aliyataika ka zauna da tsuwaiwanka guda biyu yace wa huwa kadan wannan kuskure ne wajen rubutu li'annahu domin shi masallaci idza jalasa alaihi ma in yana akan tsuwaiwansa guda biyu kana iqa'u ya zama zaman zama ne na iqa'i ka gane ai wanda aka hana wa huwa makruh shi ko makruh ne a cikin sallah ko mai ashimawi a cikin makruhan sallah ya ce maka wa iqa'uhu zama akan tsuwaiwai guda biyu wa qawluhu fadinsa da yace wala taqul ala rijlaka al-yusra kar ka zauna akan kafarka ta hagu in ka zo zaman tahiya da duwawunka na hagu za ka zauna ba a ƙasa ba akan kafar hagu ba yace takraru wannan maimaici ne li'annahu domin shi mai sallah idza jalasa ala warakihi al-aysar in dai ya zauna akan duwawunsa na hagu a ƙasa to lam majlis ala qadam qadami ai bai zauna akan kafarsa ba ko to ya maimaita maka dan dai taukidi ya karfafa maka abin da yake nufi wa idza jalasa ala qadamihi in ko aka ce mutum ya zauna akan kafarsa a zaman sallah to kuma lan majlis ala warki bai zauna akan duwawunsa ba ya zauna ne akan kafarsa wa sifatu allazi zakaraha siffan nan da mai risala ya ambata na zama akan duwawun hagu misluha akwai misalin ta irin ta fil mudawwana a cikin mudawwana fi jami'i dulusi sawa cikin gaba ɗayan zaman sallah da zaman ɗagowa daga sujjadan da zaman tahiya na farko da zaman tahiya na ƙarshe gaba ɗaya haka yazo a mudawwana haka ake zama da duwawun hagu wa in shi ta in ka so halaita yumna ka shimfiɗe ko ka tankwala kafar ɗan yatsun kafar daman tinki sabiya cikin kafata da aka sai kai din fa ja'alta sai ka sanya jamba bahaniya ko buhuniha gefen babban dan yatsa kafa damun fakan shi kadai fa banda sauran yan yatsu gefen babban dan yatsa na kafar dama sai ka sanya shi ilan arzi zuwa ga kasa haka wata turukul qadama kuma kana barin wannan duga dikin naka ka'iman a tsaye in duniyar ba ta taba kasa gefen shi babban dan yatsa ne kawai a kwance a ƙasa in ka haka fawasi'un mayalwaci ne ai ja'izun halal ne to alhamdulillah saura ta hiya eh askar shafi na nawa baka da fitowa gidan lafiya ya himma tsara abu bara kai kai muku gida da farko ne wa babu ta yi to ina ne askari dari da sittin da shida askari fasulun al'umratu sunnatun yin umra sunna ne marratan sau ɗaya fil umri a cikin rayuwa kamar yadda haji farilla ne sau ɗaya a rayuwa ita kuma umra sunna ce sau ɗaya a cikin rayuwa in mutum ya koma ya maimaita ya yi mustahabi ta farko ita ce sunna mu'akkada wa mahzuratuha abubuwan da ake kiyayewa nata kal hajji kamar abubuwan da ake kiyayewa ne a cikin aikin haji duk abin da aka hana wa mai sake da haramin haji na yin jima'i ko sa riga ko wando ko agogo ko zobe ko rawani ko hula ko safa ko sawu ciki ko yin farauta to haka nan aka haramta wa mai aikin umra wa arkanuha rukunan umra al-ihramu daukan harami wa tsawahu da yin tsawafi wa sa'yu da yin sa'i ita babu alwuqufu bi arafata shine bambancin rukunan umra da hajji shi rukunan hajji guda hudu ne al-ihramu wa tsawahu wa sa'yu wal wuqufu amma ita umra guda uku farko su ne rukunanta saboda haka ita kwana ɗaya ma ake yi kwana ɗaya in ka shigo makka ka je kai dawaful qudumi shine na umranka ka je kai sa'ayi eh shikenan sai ka aske kanka ko ka rage gashi ka warware harami ka gama wa yahillu aikin umra yana warwarewa bil hilaki da yin aski aw taqsir ko saisaye idan ya gama sa'ayi a wajen dutsen arfan ma in ya rage gashinsa shi kenan ko ya aski ya gama umra wai suhul ihramu biha yana inganta a yi harama da yin umra fi jami'i sana cikin baki ɗayan kwanakin shekara ma'ana fi jami'i ayyami sanati yake fi jami'i sana yanzu haka magana da muke wani yana umra amma ba zai yiwu a ce yanzu wani yana aikin hajji ba dan shi alhajju ashhurun ma'lumatu yawa shi hajji watanni ne sanannu shawwal zulqida zulhijja sune ashhurul hajj amma ita umra kowanne wata ma watan umra ne illa ayyamat tashriki sai dai kwanakin nan na kyalkyali ina fata ayyamu tashriki sune kwanakin zaman mina kwanakin da ake jifa sha ɗaya ga zulhijja da sha biyu da sha uku wannan ba a yi umra a cikinsu saboda duk wanda ya zo maka da harami a wannan lokacin yana mina to aikin jifa za ka bari ka tafi yin umra ko me saboda haka ba a yin umra a cikin wannan kwanakin sai an sako daga zaman mina an dawo makka wa man ahrama min al miqati mutumin da ya dauko haramar umra daga miqati sawa'un zulhulaifa ne ko juhufa ne ko yalamlamu ne ko zatu irkin ne ko ƙarzul manazili ne kada a talbiyata zai yanke labbaika iza da kala makkata in ya shigo makka daga ya shigo garin makka sai ya daina yin labbaika wa minat tan'imi in kuma daga tan'im ya ɗauko umrarsa mazaunin makka ne ko kuma da ya zo makka ya yi haji ifradi yanzu kuma ya fita zai yi umra sai ya je tan'im bayan garin maka ya ɗauko umrarsa daga cikin maka ya fita ya je tan'im to shi yana yanke labbai ka ne iza da kalar marzi da in ya shiga masallacin harin in daga miƙati ne baƙo ne afaƙiyu ne daga wani gari yake to in ya shigo maka zai yanayin labbai ka in kuma daga garin maka ya fita tan'im ya ɗauko umra daga tan'im to ba zai yanke ba dan ya shigo garin maka har sai ya shigo masallacin harin wa idza hadatul mu'tamiratu idan mace mai yin umra ta yi jinin haila, ƙabla ɗawafiya kafin ɗawafinta na umra, ta ɗauko haraminta na umra daga miƙati ko daga tan'il, tana yin labbaika, ta shigo maka kafin ta je ta yi ɗawafi sai jinin haila ya zo mata. To, in ta zarafi ɗura ta saurari tsarki na jinin hailan nan, ta koma masauki, ta zauna babu zuwa masallaci saboda tana da jini, ba ta da tsarki. ba a yin ɗawafi kuma sharaɗi sai da alwala ko taimama ita kuma ba ta da tsarki ta saurara sai lokacin da jinin nan na haila ya ɗauke ta yi wankan haila sannan sai ta zo ta yi wannan ɗawafin na umra fa in ba ka lokaci idan lokaci ya yi kunci tana ga in ta ce sai ta jira ta yi tsarki ta zo ta yi ɗawafin kuduni arafa za ta tsere mata wato ta zo da niyyar tumatti'i kenan ta ɗauko niyyar umra tana nufin in ta yi umra ta gama sannan kuma sai ta fita zuwa mina da niyyar haji da je ta kwana a mina takwas ga wata ta je ta tsaya a arfa tara ga wata ta kwana a muzdalifa a washe gari goma ga wata ta zo mina ta yi jifa to ta shigo maka kuma jinin haila ya zo kuma ta shigo a bakare misali ta shigo shida ga wata ko bakwai ga wata wanda kuma tara ga wata ake arfa kaga kwana uku ya rage a fita arfa ita kuma tana jinin haila na kwana biyar ko na kwana shida kaga inda ce sai jini ya ɗauke ta je ta yi tsawa ko umran nan arfa za ta tsere mata to abin da za ta yi ar da fatil hajji sai ta kuturta hajjin sai ta goya hajjin akan umra shine irdafi akwai ifradi akwai tumatti'i akwai kirani akwai irdafi to yanzu abin da ya zama mata wajibi da da niyyar tumatti'i dai ta zo ta yi umrar ta faman ta fatta bil umrati ila al hajji faman tasara min al hadi shi ta yi niyya to amma ta gamu da matsala ta rashin tsarki ta jinin haila to yanzu dole ka tashi daga tumatti'i ta koma irdafi ma'anar ardafatul hajji za ta goya hajji akan umran za ta fita kawai ta tafi arfa ta kyale maganar dawafin umra da sa'ayin umran malam yace fa saqadat amalul umrati aiki umran ya fadi batun niyyar umra da su dauko yanzu ba ta ita ake ba tunda ta goya niyyar hajji akai yanzu farilla tana da nauyi saboda haka ta kada umrar ta fadi kamar yalo ne mai tatata da babba mai goyonsa sai aka juya aka ce wannan yaron shi zai ɗauki wannan babban ai kaga ba zai yi ba yawwa umra dai sunna ce shi kuma haji farilla ne to yanzu umra dai ba za ta ɗauki hajji ba in an goya mata sai dai ta faɗi saboda haka ce fasaqalat amalul umrati aiki umra ya faɗi babu magana umra ne sai ta je ta yi haji hajjinta ya zama irdafi alaba shi daga baya bayan an gama zaman mina an dawo maka hajji ya ƙare to kuma an sunanta mata ta fita tan'im ta je ta ɗauko umra ta zo ta yi aikin umra inda waccan aikin ya faɗi wal ha'ibu mace mai jinin haila da ta zo miƙati na haji ko umra ta zo miƙati tana jinin haila to jinin haila ba zai hana ta ɗaukar harami ba da niyyar haji ko umra tabbatar tudu da jinin nata za ta yi wankan ɗaukan harami ba fa wankan haila ba tunda ba ta da tsarki za ta yi wanka da niyyar ɗaukan harami wata harimu kuma za ta yi harama na hajjinta ko na umra ko in ta zo maka jini bai ɗauke ba wata kifu za ta yi tsayuwan arfa babu zancen zuwa ka'aba tunda ba ta da tsarki ta gane ai watan ta zuru duhura za ta saurari tsarki ɗaukewan jini littawafi domin yin tsawafi na wannan hajjin ko na wannan umra wallahu alamu Allah shine masani wato abin da yake nunawa jinin haila baya hana komai ga mace na aikin haji sai tsawafi tsawafi ne kawai aka sharɗanta sa'ayi abin da yasa ba a yi maganar sa ba shi dama ba a yin sa illa bi taqaddumi tsawafi amma da ana yin sa'ayi shi kadai ko ba a yi tsawafi ba to ba abin da zai hana ta yin sa'ayi ma to amma sharaɗi ne ba a yin sa'ayi sai an gabatar da ɗawafi to ita kuma ɗawafin an hana ta kaga ba maganar sa'ayi yawa shi yasa nan kawai yace maka ta bi ta filin wata harimu wata kihu bai yi maganar ɗawafi da sa'ayi ba domin sa'ayi ba a yi sa sai an yi ɗawafi in ta shigo maka da jini za ta je wanka na ɗaukan harami a miƙati kenan ta yi ɗauki haraminta da niyyarta kuma ta je ta yi tsayuwan arfa da duk abin da biyo bayan arfa da yi magana abin da ya biyo bayan arfa ba saboda arfa ma da take rukuni an yi ballatana kwanan muzdalifa ballatana jifa wannan duk babu sharaɗin sai da alwala ko sai da tsarki alhamdulillah sai na gaba na yi akwai hadaya mana ko ko azumi tunda ta yi irdadi irdadi bane na za mu tashi mun gaba kitabul hajji da wala mu tashi a kitabul jihadi annan muka gama rukunan musulunci ko mun yi sallah mun yi azumi mun yi zakka yanzu mun yi hajji haka ya je musu rukunan guda kuma za mu shiga sauran ayyukan musulunci shi ne jihadi da kuma abin da ya biyo baya ina ne shafi 448 ko da tara to ina za mu tashi wa ma'rifatu nisbatil adadaini a hanyar da ake sanin dangantakar waɗannan adadi guda biyu wanda ya gabata ka gane ai a baya ya gaya maka falhasu min ad-darbi falasuna fil mas'ala kuma yace takunu sab'atin wa 20 to hanyar da ake sanin dangantakar wancan adadi guda biyu an yafniya ahaduhuma ɗayansu yana ƙari wato an yi kuna a haduma a ƙarar da ɗayansu bil'akar a cikin ɗayan ka san dai talatin zai ƙare a cikin ɗari da ashirin da bakwai ko to abin da yake nufi idan ka cire talatin a cikin ɗari da ashirin da bakwai fa in afu in ya ƙarar da shi to fa mutadakilun wannan rabo ya zama mutadakili an samu tadakuli wa in fadala in kuma ya rage wani abu bayan ka shigar da shi ai to fa in fadala wahidun idan ɗaya ya ragu to fa mutabayinu ya zama mutabayini wa illa idan ba haka ba kuma a kansa sai ka sunkuyar ka fara buga wancan na ƙarshen a cikin wancan na farkon fa takunul muwafaqa sai ta zama mai dacewa da mukurajin mafini da fitar da abun fitarwan almafini abin da ya kare a cikin wancan lissafin ko kana a san mato ya zama kulman bugu kenan ka juz'in kamar yanki daya min ahada ashara daga goma sha da kaga yake min kuma sai ahada ashara saboda adadi ne murakkabi murakkaban a a ka gane ai sai dai idan ya zama idafa ne kamar ce min ahadihima ko min ahadihim ko min ahadikum ko kuma ya zama shi kadai ne min ahadi to wannan kaga ai him din nan da da kum da hima da hi a hadihi kaga ai ba adadi bane to amma wannan ashara din ai adadi ne ka gane adadi ne ya hauhawa ɗaya ya hau kan ɗaya to wannan ba zai sarrafu ba min a hada ashara ko min sarrafata ashara amma in wani damiri ne ko wani suna ka gane ai to wannan zai sarrafu in ya zama mudafu wa mudafu ilai ko kuma ko ko da wancan ɗin lissafi ne amma ya zo ne a matsayin suna kamar a ce min ahadil arba'ina al arba'ina kaga ai ba goma bane ya kai arba'in ko min ahadil ishirina wani zai sarrafu wannan ya hawa daga fiye da goma kuma bai kai ashirin ba to wannan shi ba ya sarrafuwa au talafatin wa ishirina kaga nan akwai ashirin ya hawa akan ashirin ne ba akan goma ba to shi sai sarrafu ko kuma a yanki ne min salasatin wa ishirin daga ishirin da uku inda ashara ne can to shi ma min salasata ashara za a ci au ba fituwan ko kuma ya zama abun budewa ne ba kulma ba wancan a san kishiyar wannan ne mai buduwa ka ahadul kusuri ai kaga ahadul nan ta sarau kamar ɗayan al-kusuri karyar wannan karye karyen a tisatu guda tara wal mumasalatu misaltuwar juna a nan zahiratu mabayyaniya ce mu dai wal manfiyu bil li'ani abun korewa a dalilin li'ani ya tawara suna za su gaji junansu wa ikiwatuhu da ‘yan uwansu li'ummai ko shakikai amma gadon li'ummi za a yi. Wato idan wanda ya kore ɗin sun wuce mutum ɗaya, ta zo da ‘ya'yaye guda biyu, ko guda ku ko guda hudu, yake shi wannan gaba ɗaya ba ‘ya'yansa ba ne. To su a junansu za su gaji junansu, ai su dai sun yarda su ‘yan uwan juna ne, kuma sun yarda uwarsu ɗaya. To duk wanda ya mutu a cikinsu za su gadon ‘yan uwa li'ummi. amma ba za su yi gadon shakiki ba tunda uban ya kone su ba shakikai ba ne eh duk da cewa a ciki ɗaya suka fito kuma ita tana da'awar ubansu ɗaya kuma ita ta haife su to ba za su gaji juna ta ɓangaren shaƙiƙai ba sai ta ɓangaren li'ammai yace ka iswatin lil ummi kaji ba za su yi gado kamar yan uwa ne ummai ka auladi zaniya kamar ƴaƴan mazinaciya wancan ƴaƴan matar aure ne fa amma aka yi li'adi kuma baka yi saka ce mata mazinaciya ba tunda ta yi rantsuwa ta wanke kanta kuma ba a ji inda ba a wanke ta ba ai jefe ta za a yi ita waccan ta farko saboda haka bai kira ta mazinaciya ba kar ka ce mata mazinaciya yawwa tunda ta rantse ita ba ta yi zina ba ko ta lantse cikinsa ne shi kuma ya lantse ba nasa ba ne to kamar hukuncin tsakanin sai an je lahira yawa kai ba kada bakin cewa wane ne mai gaskiya ko wane ne ba gaskiya to amma ita wannan kwata-kwata ma ba da auren ta haife su ba auladin zani ƴaƴan mazuna ce ta yi zina ta haifi ɗaya ta ƙare zina ta haifi na biyu ta ƙare zina ta haifi na uku ko su nawa ne za su gaji junansu gadon ƴan uwa ne ummai amma ba za su yi gadon yan uwa shi ke kai ba ba mu tabbas ko ma ita a gurda akwai tabbas wani ne ya haifi ai ba da aure ya haifi ko saboda haka babu gadon shakikai ko asirci a tsakanin sai dai gadon yan uwa ne mai watau amahu ko da kuma tagwayen zina tau'am shine shine tagwaye tagwayen zina duk da cewa a tunani ko a gwaji na likita za a iya cewa ai ubansu ɗaya tun da lokaci tun da tare suka zauna amma haifa ɗaya lokaci dai aka yi cikin su lana dai aka haife su kaga a tunani na hankali za a ce ai duk wanda ya cikin nan mutum ɗaya ne ba kokonto cewa mutum ɗaya ne ya yi cikin su to duk da haka shari'a ba ta yarda su yi gadon yan uwa ta ɗaya ba tun da dai ba da aure aka haife su su ma za su yi gadon ‘yan uwa ne umai ne, an yadda dai uwa ce ta haife su, amma ba a yadda uba ne ɗaya ya haife su ba a shari'a. Kuma ko an je asibiti an yi gwajin DNA, an gwada an ce lalle jinin su iri ɗaya ne, ko an kamo wani tashin shi ya mata ciki an zo an gwada jininsa da nasu an ce jini ɗaya ne, to shari'a ba ta amfani da wannan, saboda haka za su yi gado ne na ‘yan uwa ne umai. Eh, ka ikwatin kamar ‘yan uwa maza li abawaini da suke ɓangaren uwa ɗaya uba ɗaya, to wannan ya canja hukunci. Watau amahu tagwaye wato mubtada ne, ba labarin jumlar baya ba ne. Watau amahu tagwayen zina ka ikwatin li abawaini kamar ‘yan uwa ne shaki ɗaya da suke uwa ɗaya uba ɗaya. tunda a nan abin waƙi ya nuna cewa uba ɗaya ne ya musu ciki ko da ba da hanyar aure ba yawa ko da ba tabbatin da dai tare suka zauna a mahaifa ɗaya kuma lalata aka haife su biki lafiya ma da saɓanin wanda ba tagwaye ba wannan dole za su yi kada yan uwa a ummai ne wala tawarusa bishakki babu gajejeniya da shakku in dai akwai shakku wane ku anya shi ya haifi wane wane kwaɗansa ne kuwa mu da ba san da aka yi aure tsakanin wannan matar da wancan mutumin ba har aka samu da mu ne ba mu da sani kalmasa biyayi ni ko kamar ababen riba cewa a wajen yaƙi fursunin yaƙi an je yaƙi yaƙi ya ci garinsu an kamo su a matsayin bayi aka zo da su tun suna ƙanana har suka girma ko sun musulunta a ƙasar musulmi na allazina da turafu ansabu wanda ba a iya sanin nasabarsu an gan su dai tare aka kamo su kuma sun yi kama da juna amma su kansu in ka tambaye su ne dangantaka su ba su sani ba to wannan babu gado tsakanin su a yi mana a'a aka ce la turafu ba a sani ba in su su san tsakanin su kuma suka sami shaida a to in ba shaida ba za ko sun faɗa ba za a yi ba eh kuma a cikin sauran da kuka kamo ba a samu wanda suka tabbatar ba a to wannan ba za su yi gado a tsakaninsu alhamdulillah sai min hannun masail babu akwai a ƙarabu? a ƙarabul masalik shafi na nawa alai mamadu kuna ganin malam sale kuwa to yana nan lafiya baya fitowa alhamdulillah na za mu tashi in ji mai risala ya ce zakata haddi shi zakata harfin ya ce ko wala yusqidu dainu bashi baya sarayar da zakata haddi a harfin zakkar amfanin gona ko nawa ake bin ka bashi ko ya wuce abin da ka girba in dai abin da ka girba ya kai nisabi za ka cire zakkar amfanin gonan wa mashiyatin da kuma zakkar dabbobi ana bin ka bashi ko ya wuce kimar dabbobin da ka mallaka in dai dabbobin sun kai nisabi za ka cire musu zakka zakkar kuɗi ne bashi yake sarayar da ita idan ana bin ka bashi da yayi daidai da abin da kake juyawa ko ya kai nisabi ko ya wuce shi ko kuma in za ka ware bashin abin da zai rage a hannunka na kuɗi ba zai kai nisabi ba ta wannan babu zakka amma in noma ka yi a hakan ko kana da dabbobi da suka kai nisabi za ka shiga musu zakka wa ma'adinin haka nan bashi baya sanar da zakkar ma'adanai ka je baramu inda ake tono zinare da azurfa ka fito da dinare ashirin zuwa sama ko dirhami ɗari biyu zuwa sama kuma ana bin ka bashin da ya wuce dinare ashirin ɗin to ba zai hana ka fitar da zakar ma'adanan nan da ka samu a yau ba bishilafil aini da saɓanin farin kuɗi da kake juyawa sai zama ana bin ka bashi da ya kai wannan kuɗin ko ya tauye adadin zakka to wannan zakka ta faɗi a kanka ya ce farzikiduwa bashin nan yana sarayar da zakka a cikin farin kuɗi walau mu'ajjalan ko da bashin abin yi wa lokaci ne ka gane ai an yi lokaci lokaci kaza za a biya ko da an rubuta da aka ce idza ta dayakin bidani ila ajalin musamman fakatubu idan za ku yi bashi a tsakanin ku zuwa wani lokaci abin ambato fakatubu ku rubuta ko an rubuta an sanya shaidu ai lokacin bai zo ba kana da garantin lokacin yayi za a biya ka kana da garantin za ka kai lokacin to in dai ya tauye gwargwadon zakka to yana sanar da wannan zakka au maharam ko da sadaki ne aka yanke amma wato bai biya sadakin ba ranar zakkarsa ta zo sai ya lissafa idan ya yi ware sadakin nan ya bayar ya je neman auren yar shuwa an ce sai ka sisi goma sha biyu a zamanin yanzu da aka ce rubu dinarin ma ya kai dubu tisa'in kaga dinare daya kusan dubu ɗari biyu kusan dubu ɗari hudu dinare daya yanzu in ya ware sisin nan goma sha biyu abin da zai rage na jarinsa bai kai nisabi ba to ya sayar masa ya sauke masa zakka babu zakka a kansa inda sadakin sharaɗi ne an yi shi mu'ajjala ai ana yin awai na ƙadan au ajalin suke cewa ko yawwa to ko da ajalan aka yi ga kuma lalar zakkarsa ta zo ya lissafa ya gaifa in ya ware bashin nan da ake bisa na sadaki da aka ɗora masa aure bashi abin da zai rage bai kai ya sa wato wannan bashin sadakin ya sayar masa da wajibcin zakka au me au nafaqatan ko kuma abinci zamanin tsadar abincin nan daga in ya ware abin da za a ci yau abin da zai rage bai kai nisabi ba to zakka ta fada a kan ka zaujati eh kamar matar aure ce ta jammada da ta wofinta daga auren lokacin da take da aure tana da kudi kaga ciyarwa yana kan mijinta duk kudinta tana da abin da ya kai nisabi tana zakka sai kuma mijin ya rasu ko ya sake ta kaga yanzu ciyarwar kanta ya tashi daga kan miji ya dawo kanta sai kuma ta ga in ta ware abin da za ta yi bukatu abin da zai rage bai kai nisabi ba a ranar shi ma babu to in dai bai kai nisabi ba to babu zakka a kanta au daina zakatin ka gane ai ko kuma bashin zakka ana bin sa zakkar bara ya yi sakaci bai bayar ba ko kuma a'a bashin zakka shi ne akwai wata kadara da ya mallaka kuma ta haura watan zakkarsa kaga in ya sai da ita ana bin sa bashin zakka a wannan kudi kuma ya sai da ita yaga in ya ware wannan zakkar ta wannan bashin zakkar da ake bin sa abin da ya rage bai kai nisabi ba yawa na bana to shi ma zakka ta faɗi a kansa la kafara ta amma banda kafara wannan kai kai ka je ka bangalo wa kanka ka gane ai kafara ta yanta baiwa ko ciyar da miskini kaga in ka sayi baiwa ka yanta dukiyar za ta na ƙasa gabanin lissafi to dole ka cire zakkan nan a wannan lissafin ko da za ka je ka sayo baiwa ai kana da babin yin azumi ka je ka yi azumi yawwa wa hadin da dabbar hadaya ya yi hajin tumati'i wanda hadaya ta kama shi kuma lokacin zakarsa ya yi in ya sayi dabbar hadaya dukiyarsa ta na ƙasa daga wajibcin zakka to ba zai hana shi yin zakka ba dole ya sayi dabbar hadayan kuma ya lissafa da kuɗin dabbar hadayan ya cire zakka illa an ya kuna lahu min urudi in ka ga bashi bai hana shi zakka ba bashi bai sanar masa zakka ba sai dai inda ma yana da wani tarkace na kadarori ma ya fiji abin da zai cika wannan bashin nasa yana da abin da ba za a ɗaure shi akan bashi yanzu farin kuɗin da yake juyawa da kayan kantinsa da jarinsa gaba ɗaya an ba zai biya bashin da ake bin sa ba amma fa yana da wasu shanu da ya turke ko wasu raƙuma ko wasu gidaje da ya zuba haya wanda in aka takula masa aka ce za a kai shi fursuna in bai biya ba zai je ya doci wannan kadarar ya zo ya biya bashin to wannan bashin ba zai sare masa da zakka na zo an matsa masa dole ya yi zakka ko ya biya da kudin hannunsa ko ya je ya sai da kadara ya biya su bashinsu amma dai zakka wajibi ne in hala hauluhu in dai shekara wannan dukiya ta hannunsa ta kewayo inda hu a wajensa in bai biya bashin ba amma in ya kwashe dukiyar ya je ya biya bashin ya zauna kawai sai kadarori kuma kadarorin ba na kasuwa ba ne to shi kenan babu zakka a kansa amma in dai shekarar ta zagayo kuma jarin nasa da ya kai nisabi yana wajensa yana juyawa kuma ana bin sa bashin da ya kai jarinsa to dole ya cire wa wannan jarin nasa zakka in ya kai nisabi wa bi'a alal muflisi ko amma za a saida wannan bashin nasa da yake bi alal muflisi ga wanda yake bin sa bashi wanda aka yi gwanjan dukiya to alhamdulillah sai me ha حل المسائل وياي لنا لا مسائل شافي لنا na tamanin da za mu tashi hannun masa'il shafi tamanin da biyu wa ammalu uku ala rijilin wahidatin amma tsayuwa akan ƙafa ɗaya a cikin sallah wanda aka ce makaruhi ne a matanin ahalari ila ashiri ma kala har zuwa ƙarshe abin da malam ya faɗa min makaruhati na sauran makaruhan sallah da yake maka wa ikranu rijlaihi wa ja'alu dirhamin aw ghayrihi fi famihi wa kadhalika kullu ma yushawishu fi jaybihi aw kulli aw ala zahri wa tafakkuru fi umuri dunya wa kullu ma yashghalu an al-khushu' fi salati shine ƙarshen abin da malam ya faɗa na makaruhai to wannan an karanta su ne fali kauli a dalilin faɗin sa manzo Allah alaihi salatu wassalam wa tin nafarawi ko ya zo cikin littafin nafarawi na kalan da ya nakalto anil qirafi daga imam qirafi ko yace me min alwara'i wannan shine hadisin yana daga tsantsani alqira'atu yin karatu fil jahariya cikin raka'a ta bayyane kalfan imami a bayan liman yana daga abin da ake kyamarsa wato ake ake karhantawa a shari'a imamin ka yana karatu a raka'a ta bayyane yana karatu a bayyane kuma kai ka ce kai ma sai ka yi karatu waye kai ka ai ya ɗauke maka inda shi a bayyane yake yi wal ityanu bil basmala yake da zuwa da bismillah bil fatiha a cikin fatiha al ittifaqu ala sihhati salati ko hina izin to amma duk da haka in mutum ya aikata ɗaya daga cikin wannan an yi ittifaqi a wuta ingancin sallarsa hina izin yayin nan imamun na farawi aha inna fi salati wannan hadisin shine mahadin wancan fali kaulihi alaihi salatu wassalam an samu kuskure ne wajen jeranta karatun daga masu ɗaba'i wancan hadisi da yace ila akiri ma kalin makarunatu fali kaulihi alaihi salatu wassalamu sai ka ce inna fi salati da shugula shine mahadin wancan zancen wancan yana zuwa ne bayan an gabatar da wannan hadisi manzo Allah yana cewa inna lallai tabbas la wallahi shugulan akwai shagaltuwa ga barin aikata komai da barin tunanin komai fi salati a cikin sallah amma ba sai wanda ya san lazzatu alwari salati kamar shi manzo Allah da yake waju ilat qurratu aini fi salah yace hubbiba ilayya min dunyakum salasu yace an soyantar da abu uku a gare ni a cikin duniyar nan taku duniyar ma ce taku dai shi ba ta ba hubbiba ilayya min dunyakum salatu an sanya mini san abu uku a cikin duniyar nan taku na farko yace addibu ina san turare wan nisa'u da mata yace wajilat qurratu aini fi salat an sanya nutsuwata da farin ciki da da sanyi idaniya na fi salati a cikin sallah wato rayuwar duniya gaba ɗaya maza Allah a takure ke jin amma daga ya ce Allahu akbar yayi kabbara haram sai ya ji wani nishadi da jin daɗi da farin ciki da murna ba zai fita daga wannan yanayin ba sai ya ce assalamu alaikum an sanya nutsuwarsa shine qurratul ayn nutsuwarsa da jin daɗi da farin cikinsa a cikin sallah to shi da ya ɗanɗana wannan sai ya ce inna fi salati da shugula lalle a cikin sallah ana samun wani shagali wato jin daɗi wanda ya fifici dukkan wani jin daɗi na duniya to saboda haka kai ma ana so ka yi koyi in ka zo sallah to ana so sallah ta shagalatar da kai gabanin tuna wani abu na duniya da kuma aikata wani abu wanda ba aikin sallah muttafaqun alai ai abinda manzo Allah yake nibi malam zai mana sharhin hadisin anna fi salati lalle a cikin sallah da shugulan akwai shagaltuwa an kulli shay'in gabarin dukkan komai komai menene siwaha wanda ba ita ba tana shagaltarwa gabarin duk wani abin da ba ita ba wannan abin zahiran na zahiri da ido yake gani kamar kalle kalle da masu wucewa da sauran ayyuka da mutane suke yi ya zama kai baka gani au baɗinan ko kuma na baɗini shine tunani tafakkuri a zuciya ya kamata a ce sallah duk ta raba ka da wani ka gane ai saboda an ta abu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to ya kamata sallah ta zama haka ta shagaltar da kai da dukkan wani abin da ba ita ba zahiran wa batina wa qawluhu da fadin sa alaihi salatu wassalamu yace uskunu fi salah ku dinga nutsuwa a cikin sallah daga as-sakina uskunu ku nutsu ku daina tunanin komai ku daina wani aikin wanda ba na sallah ba fi salati a cikin sallah rawahu ibnu maja wa qala sayyiduna abubakar radiyallahu anhu sai sayyiduna abubakar Allah ya kara masa yadda ya faɗa hina ra umma rumana lokacin da ya ga matarsa ummu ruman ta tamayyalu tana ringeshe fi salati a cikin sallah ka ka san ringeshe tana yi rangaji ai ka san gaji kaman kaman na mai kwami yawa idan gaddi yana karatu a cikin ai yana rangaji to ita saboda daɗin karatun sallah sai sai ganta tana rangaji a cikin sallah daga asali almailu ne karkata tana ɗan karkacewa tana miƙewa ta karkata dama ta karkata hagu sai ya ce mata sami'tu rasulallahi na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana cewa idza qama ahadukum ila salah idan ɗayanku ya tashi zuwa yin sallah wato idan ya tsaya yin sallah fal yuskin adrafahu lallai ya nutsar da sasannin jikinsa ya sanya nutsuwa ga dukkan sasannin jikinsa ya daina motsi ko misƙala zarrafi la ya tamayyanu kar ya dinga rangaji tamayyular yahudi irin rangajin da yahudawa suke idan suna waƙa su ta coci za ga ana ana haka kamar abin nan rangaji to a cikin sallah ba a son wannan fa inna sukuna na da rafin mazalata domin nutsuwar gaɓoɓin jiki min tamami sallah yana daga cikar sallah wato cikar ladan sallah ko mulhaqu iya ulumuddin bil gazali wannan hadisi an samu shi a cikin ilhaqi da aka yi wa littafin iya ulumuddin na imam gazali alhamdulillah hadisan suna da yawa da suka yi magana akan samun nutsuwa da aikata wani abu wanda ba aikin sallah sai ne تعليم المتعلم شافي نوى شافي نسب عند لماذا متاشي تعليم شافي سبعين دكار وقال أيضا mai baitin baya ta gane a yi umar ibn muhammadu nasafi rahimahullahu ya faɗa yake ya ku ɗalibai a ɗi'u ku yi ɗa'a ga malamanku wajiddu ku yi ƙoƙari wajen neman ilimi wala ta kasalu kar ku yi kasala wa antum ila rabbikum turja'una wa antum domin ku turja'una ana komar da ku ne ila rabbikum zuwa ga ubangiji to mutumin da ya san in ya mutu za a mai da shi wajen Allah ya mar hisabi ai bai ga tawasa ba a rayuwar duniya ya kamata ya yi ɗa'a ga Allah da manzana da ulul amri kuma ya yi ƙoƙari wajen bautar Allah kada ya yi kasala a rayuwar duniya ya ce wala ta haɗa kar ku yi kwana bacci yi bacci kanu ƙalilan minan laili ma ya haja una ba al'ihija'i shi ne mai ainu baccin dare ya yi lamba ta uku ai anil hujui ko wannan ai lata namu tsokaji kar ku yi bacci yana nufin dukkan dare ka kwanta tun karfe tara ko goma ba za ka tashi ba sai ce a salatu kai minan nauyi a wannan ba ɗabi'ar ɗalibi ba ne ba ɗabi'ar mai neman aljanna ba ne eh mana mai neman aljanna kuma ya kwanta ya bacci har alhudur ya hudu ba ka yi ba in dai a fagen mazaje ne amma amma amma idan a samu mata kake to wannan kai kokari da baka bar lalata ai siffar mutanen kirki ne Allah yake siffanta mana yake kanu qalilan min al-layli ma yahjauna kanu kanu sun kasance qalilan dan kadan ne ma kwarai yahjauna suke yin bacci min al-layli da daddare ma din ta'kidul lil qillati tana ƙarfafa ƙanƙantar baccin mazaje a cikin dare. Aka ce kanu ƙalilan ko minan laili ya haja una ma yayi sun kasance ɗan kaɗan ne suke bacci da daddare amma sai da aka sa ma domin ta ƙarfafa ƙanƙantar wannan baccin nasu ana ce mata ta aiki dubin ƙillati kamar wa ƙalilun mahu ma ɗin da ita wata na ƙarfafa ƙanƙantar waɗannan hum ɗin da aka yi magana. sai Allah ya ce mai wabil ashari hum ko him eh a samu kira'ar kenan a kira'ar hamsu wabil ashari him eh yastaghfiruna ma'anar tana rabuwa amma tana haduwa a gaba aka ce wabil ashari hum to hum shine mubtada mu'akkar ka gane hum su yastaghfiruna suna neman gafara a wajen Allah bil ashari a lokacin sahur ƙarshen dare shine ma'anar wa bil ashari hum al ashari daban hum daban in kai dammar ha'un za ka ce humsu ya tagafiru na suna neman gafara bil asahari a ƙarshen dare amma ka ce wa bil asahari him to za ka ce ya tagafiru na suna neman gafara bil asahari him a ƙarshen dalansu him ɗin da mirinsu suna neman wace eh litta akidi eh litta akidi killaki yawa ni mu ta akidi ce ba taukidi ba amma kace taukidin ma zai dauka kalfafawa da kalfafa tana kalfafan kankantar ta akidu ne ni mu ta akidi to sai yace wala ta da kar ku yi bacci ya ce fakiyarul wara kaga zaɓaɓɓun talikai wanda suke zaɓaɓɓu a cikin mutane ƙalilan ɗan kaɗan ne ma ƙwarai ya haja una suke bacci minan lari da daddare kaga ya haka ita mana waccan ayan ɗan kaɗan ne ma ƙwarai ya haja una suke bacci ko suke kwana minan lari da daddare to wayan bagi yana kamata shi ɗalibin ilimi an yastashiba daftaran ya abokanci littafi ka tambayi fulani sun san daftari ko yawwa daftari yawwa so daftari littafi ya maka lamba ta hudu an yadda kiruhu ya riƙi littafi musahiban aboki idan ya yi sallah ya yi sallah ya gaji ya yi auradai ya yi zikiri ya gaji to ya jawo kuma littafi ya buɗe ya yi karatu ya yi bita na karatun da ya a makaranta kuma ya mudala ya leƙa wasu littattafan ma da bai karanta su a gaban malami ba wataƙila ya tsinci wani abu da zai kare shi a cikin iliminsa ya kasance da yana da littafi a gefensa ala kulli hali a kowane hali duk inda yake kare ya nesa da littafi liyu ɗali ahu domin ya yi mudala a ya leƙa ya ga abin da yake cikin ya karanta kenan to alhamdulillah Emi, na huluwa da shafi na nawa? Dari da tamanin da? Ina za mu tashi? Al-maf'ulun min ajlihi ko? Mun ga maf'ulun mutlaq. Ko li ajlihi ko? To shi da min ajlihi din da duka ɗaya ne. Al-maf'ulu li ajlihi abin aikata aikin a dalilinsa, ba maf'ulu ma'ahu wanda aka aikata tare da shi ba, ba ba aikatawa tare da shi ba, ba maf'ulun bihi ba, wanda aka aikata aiki abu aikatawa gare shi ba, ka gane ai, ba maf'ulun mutlaq ba, a maf'ulun bi ajali. An abin aikata aikin dai shi ba shi ya yi aikin ba ba da shi aka aikata ba ba mutulakin aiki ba ne a'a an aikata aikin dan shi ko dan a girmama shi ko dan a taimaka masa ta gane ai ko dan a tsawata masa dan shi dai aka yi aikin ko mai kyau ne ko mara kyau al'amsila musafiru talabatu ila oroba ɗaliban ilimi suna yin tafiya zuwa europe ai kasan europe ko eh to birni kenan su ingila da amerika da germany da faransa su da ake ce musu europe da turanci ko larabawa suna ce masa oroba eh oroba europe kenan suna ɗalibai masu neman turanci don mai neman larabci da wajen europe ko masu neman ilimin turanci ilimin nasara suna yin tafiya ila oroba zuwa europe ƙasashen turai talaban lil ilimi domin neman ilimi to talaban din nan maf'ulun bi ajalihi ne a dalilin neman ilimin suka tafi zuwa kasashen turai shine maf'ulun bi ajalihi aqabal qadi al mujrima alqali ya yayi hukuma ga mai laifi ta'adiban lahu domin ladabtarwa gare shi to ta'adiban din nan maf'ulun bi ajalihi ne a dalilin ladabtarwa aka yi masa wannan hukuma kaga ba da shi aka yi ba ba maf'ulun ma'ahu bane ka gane ai an yi ne domin a ladabtar da shi kun ka tashi ihtiraman domin girmamawa li ustazika ga malaminka kun ka miƙe tsaye malaman ɗaliban aji kenan da yake zaune a kan kujeru na aji in malami ya zo ana cewa su tashi domin girmama malami ka tashi ihtiraman domin girmamawa li ustazika ga malaminka to ihtiraman din nan maf'ulun li ajalihi ne a dalilin girmamawan ka miƙe tasaddaqtu ala al-faqiri nayi ba da sadaka ga matalauci amalan domin guri fi sawabi cikin lada a wajen Allah amalan mai hamza ba mai ainu ba mai ainu wannan aiki ne al'amadu wannan kuma hamza ne shine maf'uli bi ajalihi yayi sadaka ne ga talaka ka gane ai shi fa ba dan talaka ya ji dadi ko ya koshi ba a'a domin yana gurin sakarya a wajen Allah safatu na yi yafiya an safihi ga wawa da ya mun wauta hilman domin haƙuri kawai domin haƙuri na alhilmu da nake da shi na yi yafiya ga wancan wawa da ya mun wauta to hilman nan maf'ulin ne da ajiri tajawaztu an hafa wata siddiki na ƙetare ga kuskuren da aboki ya yi min na ke wato yafiya shi ne tajawaza tajawutu na yafe an hafwati siddiqi ga kuskuren aboki ifa'an ko iqa'an yawa ibqa'an domin wanzarwa alama wa dafi a bisa soyayyarsa da yake yi yanzu ibqa'an shi ne maf'ulin bi ajali a dalilin wanzar da ƙaunar da take tsakaninku ka yafe masa kuskuren da ya maka domin a ci gaba da ƙaunar juna da soyayya da juna to alhamdulillah sai me na'am shafi na nawa dari da arba'in da to ina za mu tashi za mu tashi albahasu bincike mun gama amsila ash-shart wal qasam sharadi da rantsuwa ya taju kullun minhuma ila jawabi kowanne ɗaya daga cikin su yana buƙatuwa zuwa ga zuwa zuwa ga jawabi sharadi yana buƙatar jawabu shardi rantsuwa tana buƙatar jawabul qasam fa jawabu shardi shi jawabi na sharadi ya kunu majazuman yana kasancewa abin ɗaurewa kamar ya amal mizqala zarra ma ai shar'iyya ce ya amal shine fi'il shine fi'il shar'i to yara hudin nan shine jawabin shar'i asali yara ne ai yarahu ko sai aka masa jazami da shafewar alif saboda harfin illa mai ya amal su'an yujza bihi asali yujza ne sai aka shafe alifin saboda jazami din shine alamar jazam ka gane ai idza kanatil adatu idan abin da yake zama abin da aka yi amfani da shi wajen jawabin sharaɗin ya zama jazimatan mai ɗaure fi'ili muzari'i ce wa yakunu muqtarinan bil fa ya zama abin rubaiwa ne da fa fi a hawalin kasu a cikin wasu halaye ke bantattu a rafta da ka riga ka santa. Wa jawabul ƙasami shi kuma jawabin rantsuwa la ya kunu kazalika baya kasancewa haka. Jawabin rantsuwa baya buƙatar jazami. Wa idan ta ma a sharɗu wal ƙasamu, to amma idan sharaɗi da rantsuwa ya haɗu, to jawabin sharɗi ya za a yi. Zai ɗauki siffar jawabin ƙasami ne? ya zama ba a ɗaure jawabin ba ko kuma zai ɗauki siffar sharaɗin jawabin sharɗi wanda dole a ɗaure jawabin to shi ne yake gaya maka idan sun haɗu fitar kidin waje a cikin hawar zance guda ɗaya ju'ilal jawabu to za a sanya jawabin sharaɗin da ƙasamin li ahadihima ga ɗayan su dunal akar banda ɗayan tunda abu ɗaya dai ba zai ɗauki jazami kuma ya ɗauki haraka ba eh to duk wanda ka laɓawa ya yi ko ka ɗaure ya zama jawabin sharɗi ko ka masa haraka ya zama jawabin ƙasani shi yasa can ya baka biyu ko yace uda'if lakal ajr ko la uda'if hanna lakal ajra ina fata an gani yawwa duk wanda ka ɗauka kai aiki da shi a matsayin jawabi yayi ko ka ɗauki jawabin sharɗi ya zama shine jawabin rantsuwar da sharaɗin ko ka ɗauki jawabin ƙasani ya zama shine jawabin rantsuwar da kuma sharaɗin to alhamdulillah sai me attajul jami'u lil usul kafi na nawa ɗari da arba'in ɗari da arba'in da shida ina za mu tashi kitabun salati tuduraku salatu bi idraki raka'atin ana riskar sallah a cikin lokacinta na ada'i ba na ƙara'i ba da riskar raka'a ɗaya a cikin lokacinta rana ta yi za ta faɗi ba ka yi sallar la'asar ba sai ka zo kai alwala ka tashi kai kabbarar kai iqama kai kabbarar harama la'asar ba raka'a hudu bace kai ruku'u ka warware kai sujada guda biyu ka dago raka'a ta biyu sai rana ta fadi to ka samu wannan sallar la'asar a cikin lokacin amma na laruri ba na mukutari ba amma dai ba ta zama ƙara'i ba ka gane da kyar na sha ya fi da kyar aka kama amma fa inda gangan ne kayi laifi saboda jinkirta sallah har zuwa wannan lokacin amma dai ba qala'i kai ba kayi ta a cikin lokacinta domin tudraku salatu bi idraki raka'ati ana dukkan sallah da raka'a daya an abi hurairah radiyallahu anhu qala yace qala ko man adraka raka'atan manzo Allah yace duk wanda ya riski raka'a ɗaya mina subi ta asuba kabla an ta dulu a shamsu kafin rana ta hudo ɗaya ya samu ya yi kafin rana ta hudo ɗaya sai da rana ta hudo ya yi ɗaya raka'a ta biyun to faƙad a daraka su ba hakika ya riski a su ba ai ada a lokacin ada'i ba ƙaba'i ba wannan ɗayar da ta samu kafin rana ta hudo to ta ja ɗayar sun zama ada'i gaba ɗaya ومن أدرك ركعة من العصر وذلك دون يذكر ركعة يتصلى العصر qabla an ta garuba shamsu kafin rana ta faɗi sauran raka ukun duka ya yi su ne bayan rana ta faɗi to faqad adraka al-asr haqiqa ya riski al-asr a lokacin ta na ada'i ba qada'i ba rawahu al-khamsatu kuma a wannan ne yazo niyyar ada'i zai ba niyyar qada'i ba wa anhu daga shi Abu Huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ya ce man adraka raka'atan min as-salati can ba an ce asuba da la'asar ba to ai ba su kadai bane akwai isha ma da an alfujir yahudo ta zama kalali ko to duk wanda ya riski raka'a daya min as-salati daga kowace sallah faqad adraka salata haqiqa ya riski sallah wannan an yi ijazi ne na ma'anar wancan hadisi rawahu shekani wannan sa'i to alhamdulillah fatiha da salatul fatih Allah biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله